إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau darasi ne asali na talata wadda ta dace da 17 ga wata na rajab hijira shekara 1439 wanda yake daidai da biyu ga wata na hudu shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da talatin da bakwai a cikin littafi alwajiz fi fiƙir sunnati wal kitab aziz darasi na ɗari da talatin da bakwai darasi da ya gabata na ɗari da talatin da shidda mun yi bayani akan mas'ala ta kyauta wadda aka hana bambanta ɗiya wajen kyauta wanda cewa ƙarƙashin nan wasu kan kawo masala ta ɗa wanda yake kyautata maka kana iya hihita shi akan wanda bai kyautata maka bayani da ya gabata kan cewa bai halitta dalilin kyautatawa saboda wannan wani haƙƙi ne wanda yake kan wannan ɗa ga ma'ahin shi ya sabki ba dalili ba ne ba na cewa a hihita shi akan ɗan uwan shi wanda bai yi ba kan shewa kamar da wasu ke ɗaukan wannan hanya ɓangaren mata da aka yi magana adalci tsakanin mata wanda zai ci a wannan mata ta haikata ta maka ya kamata wani abu daban na musamman dukka ba hujja ba ce ita ma matar da ta yi kyautatawa ta yi ne haƙƙin da yake kanta ne ta sabke kuma Allah subhanahu wataala zai ba ta ladan wannan kyautatawa da ta yi ba shi bane hujjar ta wannan mutum ya laɓe na ya hihita wata akan wata da maganar kyauta bai halitta ka yi kyauta ka koma kanta sai in ɗa ne da uba abinda uba ya baɗa yana da dama ya sake amshewa kuma ƙarshen karatu mun yi bayani akan al'umara da rukuba irin kyauta da mutum ke ba wani ya ce wannan gida ka zauna tsawon rayuwarka ko shine ma'ana al'umara kuma rukuba ita ce kyauta ka ce wannan gida in har na mutu ka ina da ka mutuwa gidan ya zama naka an kai ka riga na mutuwa gida zai komo hannuna irin wannan kyauta a kwaitar lokacin jahiliya sai musulunci zawar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kowa kare duke shi idan kai irin wannan kyauta wannan gida tsawon rayuwarka to wannan gida duk wanda kama haka kun ya zama nashi in ya mutu gida ne na magadan shi in ka mutu baka dama a ce ba iyalanka cikin gadon ka ya zama nashi haka cewa ni in na fara mutuwa ya zama naka ko in kai ka fara mutuwa ya zama nawa duk wannan ke wata annabi ya bata ta ce me so kowa kare duke shi kowa ya kare duke shi kaksa ta irin wannan hali in kuwa hakai to ta wanda kama wannan magana ce ba dama ka amso kina kan haka irin wannan gwanna kun ka ce mutum gashi gida da kun ka zama na kuran ka yi waya kuran na baka aro ka zama na kuran amma cewa tsawon rayuwarka wannan shine yake bata haƙƙinka ya koma na wanda ka bani wannan shine dai cikin bayanai abin da ya gabata a darasi da ya wuce sai kenan za mu tashi alwaƙaf alwaƙaf زي ما بياني مي الوقف يجي في اللغة الحبس يقال وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا a loga asalin ya huto daga waƙafa ya ƙifu waƙafan mana ya tsare ko ya tseda tsedawa daga ce waƙafa ya ƙifu waƙafan haka da ɗaya ne habasa ya habisu habasan duk ma'ana guda ce ka tsare wani abu ko ka tseda wani abu ga wata manufa daban wa fi shari'a a shari'a haka ce alwaƙaf habasul asal wa tasbilu thamara shine tsare asalin abu kuma a bada sadakal abin da wannan abin ya bada na ‘ya'ya na amfani ai ma'anan magana ma'anar habasul asal wata sabilu tamara ai habasul mal tsare dukiya a wurinta wa sarfa munafi'i fi sabilillah a sarrafa abin da ake samu na amfani na wannan dukiya fi sabilillah wa huwa min wujuhul birri wal ihsan allati da'a ilaiha al-islam iya daga cikin hanyoyi na da'a na kyautatawa hanyoyi na biyayya da kyautatawa wadda musulunci ya yi kira a kanta wa kan ahlul jahiliyyati la ya'rifuna asali a lokacin jahiliya ba su san ba da wannan mas'ala ta alwaqaf فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمثاله لا توجد في سائر السرقات أنا صلى الله shi ya hudu. ya tsara wannan abin na alwakafi don wasu masalahohi wanda ba a samun masalahar da ake samu a wakafi ba a samun ta a sauran sadakoki da ake za ka ce fa'innal insana rubama ya sirfa fi sabilillah malan kathiran sun mu'ifina fa ya taji ula'aka alfuqara'u taratan ukhra wa yaji'u aqwamun akharun min alfuqara fa yabqawna muharrumin ce domin mutum zai yi mutum so da yawa mutum ya sarrafa fi sabilillah malan kasiran zai sarrafa dukiya mai yawa saboda taimakon addinin Allah saboda Allah sun mai fana wannan dukiya ta kare bayan ta kare fa hataju ulaqal fuqara wa taratan ukhra sai wannan talakawa su sake wata bukata su sake dawowa kan wannan taimako da aka musu wajiyu a kawamin akharun min fukara wasu ma daban talakawan ba wani wanda aka ba ba za su sake zawa fai ba kauna maharumin za su zo kuma abin aka sake basu aka sa ko aka basu canda za su zo kuma yanzu babu shi ka kenan babu daɗi sun zo sun samu da ana basu yanzu babu ci dan haka fala ahsana wala anfa lil ammati min an yakuna shay'un habasa lil fuqara babu nasu dan haka kenan babu abu mahi kyawo mahi amfani ga ama ga jama'a ga magana mutane ga al'umma kaman a ce wannan a wani abu an tsare shi talakawa ne furin da yan hanya a ce wani abu na musamman nasu ne tu sarrafa alayhim wa nafi'u za a sarrafa musu amfanin wannan abun wa yabqa asluhu ala milk alwaqif kuma a zamanto wannan asalin abun iya nan kan mulkin kulawa ta wanda yayi waqafi shi yasa aka shar'anta idan wannan amfani na a rike abu maimakon a duka abu ya ta yi gaba ɗaya babu shi to gwanda a bar asalin shi a raka amfani da abin da ya bada na sakamako na amfani to wannan makafi da muka yi magana me dalilin shar'anta shi masharu'iyatu ya ce kar hassan nabiyu sallallahu alaihi wasallam alal waqaf wa ragaba fihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaburas kuma ya kwadaitar akan yin waqfi ya kama maka musallai ana abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalatha sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu wannan ruwaya da imam muslim ya roto haka abu dawud haka tirmizi haka imam nasa'i ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala idan mata tsana idan mutum ya mutu kina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu in kata amaluhu illa min talata aikin shi ya yanki sai abu uku kurin ke tahiya komi an tsaye da takardu kenan da sai komi bai tahiya an tsaye da sai abu uku sadakatin jariya sadaka mai gudana wannan kalma ta sa wasu 'yan warko karancin sanin ma'anar larabci an yi kurakurai na ɗaukan sadaka istijariya sadaka budurwa aka ta ba malamai sadaka mata ko almajirai sadaka budurwa don an ce akwai lada shi kuma sifa ce ta sadaka jariya kin ba sunan waccan bace ba jariya na budurwa a suna ne siffa ce ta sadaka kin sadaka mai gudana ana wadda ba ta yankewa da bayanka za a rika amfani da wannan abu misali rijiya makaranta gida duk abin za ka bari za a rika amfani shi bayanka to iya nan in dai a matakan amfani shi ana rubuta maka duk abin da aka samu na sakamako na amfani da aka yi da wannan abin da ka bari bayanka kenan ladanka yana gudana ana rubuta ma a cikin takardunka bayan ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zakatun jariya ya ce a ilimin yuntafa'u bi ko ilimi ka karantar da ilimi kuma ana amfani da wannan ilimin da ka karanta duk wanda ya aiki da wannan ilimin da karanta kana da kamasho a ciki a waladin salihin da wula ko kuwa kabar ɗa na gari yana maka addu'a don sa addu'ar ɗa karɓaɓɓa ce kuma yadda yake allah subhanahu wata'ala yana daga darajar bawa a gidan lahira dalilin wani dalilin aikin ɗa ko dalilin neman gafara ta ɗa ruwa ta tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa gobe kiyama za a daga ma wani bawa daraja a gidan aljanna a mutuwa shi ya san ba shi da wannan matsayi amma zai gan shi ya samu matsayi sama zai mamaki ce anna li hada ya rabbi ya Allah daga ina na samu wannan matsayi wanda na samu sai ba shi labari cewa bistighfari waladika lak dalilin neman gafara da ɗanka yake maka shine aka baka wannan daraja kaga nan kenan amfanin kulawa da yin addu'a ga ma'aihuwa bayan sun koma ga Allah domin idan mutum ya mutu bashi abin da ya bari a baya kamar da shine babban jarin shi ya maka baki iyakar rayuwar ta kare ya koma ga Allah kakkamanta da shi a game da addu'arka ta neman Allah ya gafarta mishi kuma nan in faɗakarwa ga wasu wanda ba su gane ba aka ce wannan addu'ar za su ɗauka su je su ba malamai kuɗi su yi sabka su ma malamai kuɗi su yi fidawu awa babanka asafari dubu saba'in to wannan mun sha bayani wannan asafari ba babanka akawa ba ba kai ba akawa kan sakawa kuma ka ba su kuɗi domin idan mutum ya saka firola saka firola shi ne ya makan shi addu'a ta Allah gafarta min Allah gafarta min to babanka yawa inda ka samu anar da rabshi bai wa ka bashi kuɗinka saboda ta kai asaka firola asaka firola Allah gafarta min Allah gafarta min to kuma ce babanka yawa na haka kuskure ne an hakkai kanka za ka yi hirista Allah maka fili abi ko Allah maka fili walidai Allah gafarta ma uwaye na amma idan kace ko kake ta asaka firu Allah kanka kawa in zaka ba banka kan Allah maka fili abi Allah maka fili walidai ko Allah maka fili ummi babata amma kenan a koya in zaka ma aiwa to za ka yi damirin su Allah maka fili walidayya Allah gafarta ma uwayena inda ka bi ni Allah maka fili ummi babata Allah maka fili liabi babana amma astaghfirullah astaghfirullah ba mamaci kawa ba kanka kawa kuma hadda ci da addini a mai wani abu na musamman na fida'u asali mai mai fida'u a hudu mutum daga kaso daga wuta wa ya gaya ma babanka ya wuta har a hudu shi duk wannan iya cikin abin da ke kira da ci da addini kuma sha bayani hatta da ake cewa sabka za a mai sabka sauransu da abu ne wanda yake bai da tushe kurin ci da addini ka haka ne zama kaman ka'ida ce ma kai da abin da kai na alkhairi Allah kai babanka kai karatun qur'ani in me kai wannan balle da da mahi amma wannan asali kamar nan hujja cikin tafsir ibn kasir kalkashin wa alisa din sa Allah ma sa wannan sa'i sofa yura na karkashin wannan ibn kasir ka magana imam shafi'i ne cikin magana ke cewa wani masalar cewa mutum a karanta mai ƙur'ani lada ya kai shi ya ce wannan abu ne wanda ba a samu daga manzana ko daga sahabbai ba ko da ishara ko da aiki ba a taɓa samu daga manzana ko sahabbai ba isharar karanta mu na alƙur'ani babu ya ce kuma ce lokacin harin lalle sabquna ilai inda alkhairi ne da sarga yamu to ba bai cikin aiki magabata na kwarai a sarki wani alkurani a biya duk kasuwanci na ke da addini suka mai da abin kasuwa kurin kurin an hatta kama kurin kawa mutum addu'a babanka an ce duk abin da kai na alkhairi karatun ne me kai Allah ya hada aikin da ga mahin shi wannan ba lahi bane amma wannan na kasuwa a bada kudi ayi a kaza kun gama gawa ban addu'a kun Allah gafarta mishi wannan shine maganar to shi anan da ya kawo wannan ruwaya ta mutum in ya mutu aikin shi ya yanke sai guda uku sadaka mai gudana ilimi da ake amfani ɗaya na gari da yake maka addu'a yake cewa sadaqatul jariya hiya alwaqaf a wannan ruwa da muka kawo abin da yake so kama hada shahada nan maganar sadaqatul jariya ita ce waqafi dan wani abu ne ka aije bayan ka za ka amfani da shi magana kenan wa an ibn umar qala asaba umaru aradan bi khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرض بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست عسلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع عسلها ولا يورث ولا يهب يتي عبد الله بن أمك بن ya ce umar baban shi kenan shi abdullahi kibar labari ya ce umar ya samu wata gona ko mu ce wata garka a khaibar an san da aka yakin khaibar kwallo araba sahabbai garake don masu garake ne bayan ci su yaki ya samu wani kaso mai girma shi ne umar fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam istamiru fiya yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman ma'ana mai annabi zai ce da ta me zai iya neman umarni mai manzo Allah zai ma'ana me zai kai ya ta manzo Allah ga mishi me ya kamata yayi da wannan rabin nashi na Khaibar ga abin da yace da yazo ci ya rasul ya manzo Allah ya rasulullah ya manzo Allah inni asabtu ardan bi Khaibar na samu wata ƙasa ko gona zamu ce a Khaibar lam usib malan qattun hu anfas indi min ban taba samun wata dukiya ba mai daraja mai kima kamar wannan a wajena kamar wannan rabona na khaibar fama ta amuru ne bi mana wannan umarni zaka bani kwace wata shawara zaka bani me zan yi da wannan rabona na khaibar ya rasulullah kusan kuma sabai sun san suna neman lan tanalu birra lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan samun fadala take nema baka samun samun matsayin shiga cikin abrar iya na kware matsayin albir sai ka bada abin da kake so to shin sai umar ya samu abin da yake so mai daraja yake so ya samu wannan matsayi na bada abin da kake so ya ce ya manzo Allah ce ma Umar in shit habbasta asalaha wa tasaddaqata bi an kaso ka tsare asalin kenan garkal ko da binnan kai sadaka da abin da ta bada wannan shine sharu da ya bashi ba dole bane ba amma ga abin da kamata qal Abdullah ke cewa fa tasaddaqa bi Umar Umar ya sadaka ga wannan gona abin da ta samu ake sadaka da shi amma shi irin wakafi la yuba wasalwa ba a sai da asalin sarkin dabinan ba a saida shi wala yi rasu kuma ba a gadon shi baka mutuwa yaranka wani ɗanka ya gada wala yi habu kuma ba a bada kyauta ga wani ƙal ya ce fata saddaka umar fil fukara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa bin sabil wa daif ya ce umar kenan ya rika sadaka da wannan abin da gona ta bada a ba talakawa الفقراء وفي القربة هكا دنجي دنجي شبكات تكاما وفي رقابة أنا دون دوكي أنا دوكا أنتد باوا وفي سبيل الله كو جهاد ذا في سبيل الله أنا دوكا دكتكي دعي وبن سبيل تيما كاما أنت هي أن هوتشيوا والضيف هكا أنا تيما كاما باقو باقي in suka zo wala juna alaman waliha an yi akula minha bil ma'ruf to amma duk da haka babu laihi ga wanda ya kula yake jibintar kula da wannan wakafi da aka bada ga wani mai aiki a kanshi mai kulawa a kanshi babu lahi an yi akul mina bil ma'ruf ya ci gwalgwadon bukata kai banna mai kulawa mai gadin ne mai kula da gwarkan ne gidan ne babu lahi ya ci gwalgwadon bukata a yut'ima sadiqan ghayra mutamawilin fi ko ya ba wani abokin shi ma daga ciki amma ba bada ba ta mallaka ya mallaki abin gaba daya bada dai gwalgwadon bukata wannan shine abin da shar'anta kenan asali kenan manzana sallallahu alaihi wasallam tun a rayuwar shi shi ya ba da dama ko shi ya shar'anta yin wakafi ya bayani akan shi wannan shine magana kan haka sai ya ce ma yuqafa min al-a'yan wa ala man yakun al-waqf abinda ake yin wakafi na ababe na obje ababe kaya da ake yin menene ake yin wakafin shi kuma wakafi na wane ne wa ake ma wakafin ƙalibin hazam rahimahullah ya ce wal waƙaf ja'izun fil usul min addu wal aradin bi ma fiya min al ghiras wal bina in kanat fiha wa fil arha wa fil masahif wa dafatir ibn hazm ke cewa waqafi jaiz ne fil usul a cikin ayi waqafin asalin abu misali min dur gidaje ne misali gida ne wal ardina wata gona ce garka bima fiha min al ghiras wal bina da abin da ke cikin gidan ko gonar na shibka na dashe zamu ce da gini da gini da yake ciki in kanat fiya an akwai gini har ginin gaba daya wa fil arha haka cikin irin tahunuka tahuna ta nuka da ake shin arha a jami'ar raha wa fil masahif haka qur'anai ko da fatir da sauran takardu da irin mace a jinsa abin da ake rubutu a ciki ko haka takardu da ake yin su rubutu ka bari ka ci alƙawani bayan ka daftar da ka ci yace wa yujuzu aidan fil abid was silah wal khayl fi sabilillah fil jihad faqat ya halitta ana iya bayi ka ce ga sanan kun sulka ko makami kun aikin Allah kuran ko makami ne ko doki fi sabilillah jihadi fi sabilillah kuran kace ka kiban su kuran sai jihadi kuran za su yi aikin jihadi kadai la fi ghazalaka banda jihadi ba abin za su ka kebance duk kana yi yace wa jaizun lil mar'i an yaqifa ala man ahab aw ala nafsihi thumma ala man sha haka ya halitta ga mutum ya wakafi ga wanda yake so makaranta ne 'yan bulaguro ne wasu mace misali hafisan ƙur'ani za mu ce ɓangaren karatun ilimi ne a duka dai abin da ya ji ba ga kamata ya yi haka iya ce ni zan yi misali zan bulsa misali makaranta misali ni zan yi amfani da makaranta don karantarwa kuran bayan na ma karantarwa za a yi da misali kenan kai haka dindai wanda kaso kana iya ce a kurin nashi ne kafin wannan wannan shine abinda yake ma'ana ta waƙafi sai ce mata ya stahiku al-mawqufu alayhi al-waqf to yanzu an yi maganar waƙafi yaya ne za a mana yaushe ne za a iya ɗaukan wannan waƙafi ya zama waƙafi wanda aka ba zai iya amfani da shi yace iza waqafa alwaqif ala muayyan istahaqqa almawquf alayhi alwaqf bimujarrad at-tasari' bihi idan mai waqafi ya waqafi kan ya ayyana wani dan bulaguro ne ko zaidu ko amr ko wani istahaqqa almawquf alayhi alwaqf wannan wanda aka ma waqafin in bulaguran ne talakawan ne wani ne kana hudin haka daga ta yi kayi tasirihin wane ko na wane ne shi kenan ya koma ga wane bi mujarrad da tasirikun da kayi tasirihin ka bayyana kun an kare ya ce li'anna al-waqafa sababun li naqdil milk an al-waqif domin yin waqafi wani sababi ne da yake ɗauke mulkin wani mai wani abu kayan shi amma zai wannan wakafin da yake ya ɗauke mulkin wannan kaya daga hannun shi ya koma hannun wani waye wani wannan wanda ya ma wakafin ya koma na shi fawaje ba an yanta ilal mulk ilal mawqufa alai kalhiba wal bay ya wajaba wannan mulkin abin da ka hudi ya tashi daga wajenka ya koma wanda kama wakafin misali kamar yadda idan ka ba mutum kyauta shi ke iya amsa an kare idan ka sai da kaya ka saya na sai aka da an kare to yadda ka san kyauta ba ka iya komawa ka amshe yadda ka san ciniki ba ka iya koma ka tada bayan kare wannan shi ma wakafi haka ne kana yin wakafi shi kenan wannan abin asali naka ne amma ya koma ba naka ba kenan akan haka idan mutum ya ka iya in yi daga ya bada shikenan ba dama ya ci abin yadda ba ya zana amshi shikenan ya zan ba naka ba yanzu idan Allah baka lada kuna wannan shi magana kan wakafi sai matsala ta gaba al-ghasab me ghasab zai maka mu ce kwace a Hausa ta'rifuhu ta'rifun me al-ghasab yace akhadhu haqq al-ghayr bi ghayr haqq kurin amsal haƙƙin wani ba akan haƙi ba ka amshi haƙƙin wani ba kan haƙi ba hukumuhu hukumcin yin kwace wa huwa zulmun wa zulm zulmatun yawmal qiyama zalunci ne shi kuma zalunci duhai ne gobe kiyama qala ta'ala wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا ارتد إليهم طرفهم وفائدتهم هواء yace Allah mai girma da buwaya yana cewa wala ta zabanna Allah ghafilin amma ya'malu zalimun wani mutane kan tsamanin za ga mutum iya ta ta'addanci zalimci bayan Allah ana wayo wayo ya kashe ya amshi ya ci dukiyar mutane ana kallo a yi ta'adda ana ta ihu ana ta kuka shuru gani lahiya lau ba abin da ya same shi to wannan ta lalata Allah wani kan ɗauka cewa a kai inda ma abin korin ba na abu da ake kamar sa gama Allah ba abin da zai mishi kenan irin da mutane ke to bistana ga irin sai fir'aun ta'addanci da a duniya na fir'aun da ba abin da ya ta ya ta kaga har ma an sabakar da an ba Musa labari kada jubata da wata kuma an ba Musa labari an amsa addu'a ku duk da amsa addu'ar amma da abin da aka kayan halaka da fir'aun kenan ganin Allah ya barbawa a wani halin iya bana iya zalunci kakkace wai shi kenan ya sha ne a kama Allah iri yawa duniya yawa ya lahira ma Allah ce wala tasabanna Allah gafina amma ya amru zalimin kakkai tsammanin Allah ya gafala kan bai san ba abin da azzalimi ke aikatawa yace innama yu'akhirum kurun abin da yasa kaga ya bar su iya jinkirta musu ne liyomin ta shakasu fil abasar ranar da idanu za su zuru-zuru ido zai daga ya zuru-zuru ka samu ta ga abin tsoro tsoro ke maka hanyar kibita abin ya isko shi halin mai tsoron ta ido zai zama zuru-zuru bai san kibita ma mutu'in za su zo da gaugawa suna zuwa hilin kiyama mukuni'i rusu kai a dage kai a dage sama ido zuru-zuru ana tahiya lartar ila tarfon idansu mana ganinsu bai koma ido bai riyewa a yi zuru ana tafiya haka safa suke hilin kiyama suna ta kai a dage ido zuru zuru ya ce kuma wa faida tum hawa babu komi a zuciya kun hili su tsoro kurin ba komi illa tsoron wannan da suka tankara kurin kina akwai a ce akwai ranar kenan ranar da ta ɓaci a ranar gidan lalanci kenan akwai ranar da za su yi nadama وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ككوتو دوكيوينكو تسكانونكو akan hanya ta banza ba ta gaskiya ba ta danhwara ta cuwa-cuwa da abin da zai kai cin dukiya ba kan gaskiya ba kai hankali shi in dai ba kan haƙi ba ne ba yanzu bayan wannan ayoyi sai kuma zai kama ka ɓangaren hadisi ne mai masala akan matsayin zalunci وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا وانا مغانا خطبة تبان كوانا غنن يا وانا أهجم بان كوانا wanda bayan ta kwanaki 80 da 'yan kayi kudade ne 80 da 'yan ka ya yi bayan wannan hudu ba a nan kewa musulmi cewa ku zuma na cika kuma anni la'alli la'alƙakun ba da ami hada ku amshi ibadarku daga wajena yana yiwa daga bana ba za mu ƙara gamuwa da ku ba wani shan shaban kwanan da yake a musulmi in ya yi hice ku amsa iya bin ƙara gamuwa da ku daga bana wannan shine a wannan hajjin ta ban kwana ya yi wannan magana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum lalle ku sani jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku nan kaga zub da jini hadari ne haka cin dukiyar mutum hadari ne haka cin mutuncin shi daga cikin cin mutunci mun yi magana irin mutum misali zaka yi zuwa nuri ka bata sunan mutum suka bin aga mai mugun kallo kai ka cin nan cin mulki nan ka zura mutunci suna mashi mugun kallo ba mai kyau ba kai kuma kai ne ka shina ce nan da ake ga magana na masalar tuba ga giba to ana kawo ko da Allah zai gafarta maka idan ka je wani wuri kai da mutum ka bata mutuncin shi to ko ka tuba sai ka koma ka warware wani abinda na gaya ma wani wallahi kurin ƙarya gaskiya ba ƙarya ce kurin gaskiya ba haka bai ki mutumin ka duka ba ka gyara abin da ka bata wannan shi dama zai ma dama dama amma baiwa ka je ka ci mutuncin mutum ka zubda mutuncin shi ka zo ka mutum ka nan ka Allah ka tuba to Allah akwai haƙin wancan akan ga gaskiya magana kenan kuma zabatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa fa inna arba riba irdul muslim mahi girman ko salahin riba hadarin riba amma ce mahi girman riba babbar riba mahi hadari mutuncin musulmi ka zubra mutuncin shi ha kenan ayi hankali da cin mutuncin mutane yace wa'annan abu na ga muku na haramcin jininku dukiyoyinku mutuncinku haramcin su akan ku ka hurmati yawmikum hadha kamar al'umma wannan wuni kenan na arfa fi shahrikum hadha a wannan wata naku na harama fi baladikum hadha cikin wannan gari naku na makka domin sun san alhurma wannan wuni sun san alhurma wannan wata haka ta wannan gari to ne kuka san alhurma wannan abun to haka yake alhurmal jininku dukiyoyinku mutuncinku sai hadisi na gaba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن يأتي أبو ركب الأباري ينأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي la ya zini zani hina ya zini wa mumin mai zina ba zai yi ba zina a lokacin da yake zina a ce iya da imani ruwa ta sai maja kenan lokacin da yake zama shi da imani haka la shirbu kamar hina shirbu wa mumin haka mai shan giya ba zai sha giya ba a lokacin da yake sha a ce iya da imani sai wanda da imani mutum ba zai yi ba zaga mutum in zai zina ya labe nan ya bi nan bai so wani ya gan shi to kaga inda ya san da girman Allah inda yake labewa Allah yana ganin shi akwai wani imanin sai sai ka taba shi wata ruwa manzana wata ruwa manzana ke ba labarin matsayin imani idan ka shiga wani halin tashi yake kamar inuwa ya koma ya sama ya daga baya komo amma bai tare da kai a lokacin nan kenan mai zina ba zai bazana a lokacin da ke zina ce da imani haka dan giya ba zai sha giya ba lokacin da ya sha ta a ce iya da imani haka wala ya siriku hina ya siriku huwa haka barawo lokacin da yake sata babu imani a lokacin da yake tare da shi wala yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayya ilayya absar fi absarhum haka ba za ka yi wani warce ba ka warci abin wani abin da ka warta wanda har abin za a kalla kina abin ne mai muhimmanci mutane za su kalla abin da ka doka a ce a lokacin da kai wani warcin a cikin imani to shi ma magana imani ba a wannan zamanin lokacin da kake warcan shi warce kamar mutum ka yi gafala ne mutum ya gafala ka warce wani abanin shi ba sata a boye ne shi wannan mutum kudin ya gafala na kawai ka warce ka shaka da gudu irin da ake da bala a cikin kasuwoyinka wannan shi ne abin da yake matsayin kenan yin kwace sai hurmatul intifa bil maghsub haramcin amfani da abin da ka kwata ka kwata lahin kwace iya na kanka to wannan abin da ka kwata haramu ne ka yi amfani da shi kuma wa ya haramu alal ghasib al intifa' bil maqsub wa yajibu alayhi radduhu wa yajibu alayhi radduhu yace ya haramta akan dan kwace mai kwace ya amfani da abin da ya kwata wajibi ne ya maida wa mutane kansu gonar ce abin hawa ne wani abu na mu'amala na aiki lazim ka da shi ya ce an abdullahi bin sa'ib bin yazid an abi an jaddihi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan ya ce annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ عسى أخيه فليردها رواد ابن ماجه أبو داود حق تلمذي سرود cewa kinezid yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya akhuzanna ahadukum mata'aqi kada yanku ya amshi kayan dan uwan shi la'iban wala jadan da wasa ne ko da gaske ne akwai lokaci daga cikin wasa ka duke kayan mutum ba baka bai ba na ɗauka a baka ba haba ana wasa da ya idai haka dai banda iyakon ka tada kayan shi iya kallo a cikin wasa to ko da gaske ne ka ɗaukan a cikin wasa ne in dai haƙƙin ɗan ba baka bai kakka ɗauka ya ce wa mana aka za asa a kai falabda duk wanda ya ɗauki sanda kurin sanda kurin ka ɗauka ta ɗan wanka to mai kan shi kinan kakka yi amfani da ita wata ruwa ta la ya ko za a hada kuma asa a kai kaɗa yanku ɗauki sanda ɗan wanshi bai kamata ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه wannan ruwa abu hura ke ba da labarin ruwa da banu bukhari ya rutu haka imam turmuzi da ruwa da ma'anar da haka ibn maja abin da ke hadisin ta ma'anar hadisin abu hura ke ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu mazalamatun li akhi duk wanda yake da wani abu na zalimci da ya zalimci wani dan uwan shi ma'ana kaci kudin shi ko wani abu da ko jini shi ko mutunci shi shi ne ce min irdihi na mutuncin shi ne ya ce aushe na koma mine ne ka san ka zalimci wani wani abu falle ta halalahu minu yau tun daga yau kina a duniya tun daga yau ka yi ƙoƙarin yahe maka wannan haƙƙi shi da kace ƙabala Allah ya kuna dinarin wuladiram kayan aje ranar da babu dinare ba dirhami babu naira ba sefa ba dolar ko ero babu ba abin biya da kuɗi a wannan rana in kana lahu amalun salih in har kana da aiki na gari kenan aiki mahe na kwarai wanda ya je an rubuta shi na kwarai ne karbabbe shatar manzana ke cewa yake ba da labarin matsiyaci na hakika yake siffanta wanda zo gobe kiyama da sallah da azumi da zaka amma zai zo ya ci mutuncin wani ya zuru jinin wani ya kaza kaza da zo ya zo kuma kasu kama za a ɗauko sallah da zakka da azumin da abin da za a ɗauko a biya wannan a biya wannan a biya wannan a biya wannan ana biya an abin da yawa ne hela da ƙare kuma Allah babarin ka ba zai yi ka tahi da layin wasu da haƙƙin wasu ya ɗauko zinin su a ɗora ma bayan ƙare jibga maka layin su kuma sai a ne wuta da kai shi na nan yake ta daidai wacce marabana da ya ce da wannan ya ce kenan tun daga yau ka nema ka biya kahin ranar da babu dinari ba dirham in kana lahum amalun salih in har kana da aiki na kwarai ukhidha minhu za a doka daga aikinka bi qadar mazalamatihi gwalgwadan zalimcin da kai Allah ko ya san hakikanin abin da ya kamata a biya ba kai zaka zaba ba Allah zai kamfato a cikin ladan naka za a doko ana biya a doko ana biya wa in lam takun lahu hasanat idan hasana da iyawa kaje baka lada ko ko ladan naka da ka samu an biya an biya ana biya abin naka ya yawa ya zamanto ka ladanka ya ƙare to a nan ukhidha min sayyi'ati sahibi sai a ɗauko shi wanda ka cutan sai a rage mai kaya kai ƙara maka lodin zini sai a ɗauko zini shi sai a ɗauko sai a jibga maka gwargwadon cutar da kai a rage mai kaya sai a ɗora maka fahimin alai ya ɗora ma wannan azalimi kuma ƙarshe dai za a nihi gidan wuta da shi Allah kiyaye wannan shine hadarin mana zalunci ko amfani da abin da ka zalunta tun daga nan ka yi kokarin mai da mutum kayan shi koren ko ka nema ya yi maka sai man kutila duna mali faho shahid magana duk wanda aka kashe wajen kare dukiyar shi shahada yi ba abin zargi ba ne don ya hada da dafashi da makami allah sa ya kashe shi to ba asara bai ba abin zargi ba ne ba duk da mutum ya da dama ya bar kayan shi na shi ne ya ga kai shiga wani haɗari ya bari ga ɓarawan ko ga ɗanwashi ya ɗauka ba ta shi manan kalahi amma na kwanta maka ya halitta kuma kai wai mutu ka tsaya ka kare kayanka ka yi shahada an haka mutu yace wa yajuzu lil insan ad-difa'u an nafsihi wa malihi idza qasadahu akhar ya qatali aw akhadha malihi yace ya halitta ga mutum ya halitta jaza ga mutum ya kare kanshi ko dukiye shi idza qasadahu akhar idan wani yanayi ya kali qatali ni ya kashe kashe kana zai yi kana dama ka kare kanka ai ta bala'i aw akaza mali ko yace zai amshe ma kudin ka kana ce baka yarda ba a buga kai bakin kokarin ka inda mai kare maka me hujja kan haka sai ka wata ruwaya wadda imam muslim ya ruwato haka imam an-nasai an abi huraira radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تؤتيه مالك فلا تؤتيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار أبو هريرة بلّا بعد شوى wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya manzan Allah a ra'aita in ja a rajulun yuridu aka zama likaban labari ka sanar da ni inda wani zai zo wani mutum zai zo iya so ya amshe min dukiyata ya zai ya ce falato ihe malaka ka bashi dukiyarka ka bashi qal a ra'aita in katala ne ya rasulullah kamar labato da na hana shi in ya yaƙe ni ha sai manzo Allah ce min shi sallama ya ce mishi qatilu kai ma ka yaƙe shi a buga ku buga to an san sakamakon buga ko wada ya ce a ra'aita in katala ne to ya rasulullah kamar labari in a cikin wada sai ya kashe ni qal fa anta shahid kai shahada baka mutu a banza ba قال أرأيت إن قتلت تو يا رسول الله كبل لاباري إن هو معنى ني إن كشن إن كشن إن كشن أنت شهادة شي هو إن قتلته إن هو جنبقى وأنا كشش قال هو في النار دم وتني كاكشي بنزا kun huta da shi anan ba magana diya ba magana kafara a kanka da ake kafara ta kashe mutum ko magana ba da diya duk babu tunda azalimi ne kare kanka ne kai in ya mutu ya mutu a banza kaga wannan in wani karantar da mu cewa kenan haka ta ruwa manzana ya cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid man qutila duna irdi fa huwa shahid dona magana wanda ya mutu wajen kare dukiyar shahada yi wanda ya mutu wajen kare iyalan shi shahada yi wanda ya mutu wajen kare kare kare kanshi shahada yi dukiya jini da abin da kare ga mutu ka shahada kuma an ba kai faɗa amma dai bacci amma dai an kana dama kai faɗa kare kan gaskiya magana wannan shine matsayin shahada ta wajen mutuwa wajen kare kai sai ghasabul ard magana ta a kwacen ƙasa ko damhara akan gona ko kare wani abu dai na mutum عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا توقه من سبع عردين من سبع عردين رواية إمام البخاري يروته حق إمام مسلم yace naji sai da bin zara ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zalama min al-ard duwan da ya zalunci wani abu daga cikin ƙasa shaydan kuma mine tuyukahu za a mai za a lauya mai a mai hukumi da shi a lauya mai shi daga inda ya doka haye zuwa ƙasa ta bakwai za a sa sai ya doke shi a lauya mai gobe kiyama ya doke shi in wannan mas'ala ta Allah cikin hikimar shi shi zai dora maka zai maka lodin wannan ƙasa gaba daya tun daga wurin da ka doka wata ruwa ce wanda ya zalunci dai da ɗani guda ɗani ne kare ne menene ka ci bakin wannan abin da ka ci na mutum gobe kiyama sai an ɗora ma shi an ma lura shi gobe kiyama ƙarƙashin wannan wani ke mun tambaya ba da jima ba lokaci kusa kan masa'alar ka hanyar zo karatun ne nema ka hanyar zo karatu na da muke cewa wai irin wannan raga da ake yi ko a tsare bakin shago a ɗan kewaye a ɗan zagaye shi ma iya daga cikin kasabul art na ce a'a shi wannan abin da haka wata ruwa ta zo man gayyar manar al'adar mana canza iyaka nan zalimci na mallakar abu kame da abu naka amma yanzu duk wanda zai zo ya raga bakin kowa ko wani ɗan kariya kowa sun mara shi bane ba shi bace ko da ya amfani da abin ne nan ba a cewa yin wani raga ko kariya bakin shago ko bakin gida a ce ɗaya yake da wannan hadisi shi nan ana yin kaman ka mallaki abu ka zalimci zaman naka duk da yan wani bayan da muke na bai zama naka amma hatta raga ko kariya a ƙosha ko gidanka idan za ka shiga haƙƙin mutane yan wucewa ka matse hanya shi ma bai halitta saboda hanya haƙƙin jama'a ne hatta a musulunci akwai tsari na hana shiga hanya na kana mace zira'i uku ne da annabi ya magana hatta da hanya akwai an tsari a musulunci idan baka shiga ta gaba baka aiki da abin da ya shayi har tariqul ama hanya ta kowa da kowa ka zo ka tsare ka mutane shi ma na zalunci ne duk da bai shiga wannan amma dai bai da na shiga haƙƙin mutane ne yan waya ga mutane sun zo hatta mai wani magana masallaci mutum zai zo ya yi katin gida kare nawa diya cika da gidan da bilolin shi amma wani allah ya zo a cikin na mutane ya zo ya dan kewaye da raga ko da wani karhe ya ka zagaye hilin mutane ka ce zaka masallaci in gaskiya ne ka yi a naka ma a nan sallar da ya zo madina ba ko da ya goyon mutaci madina har da makwantai da wasu da binai sai ya yi ca ina masu asalin hilin biya ya yi ya masallacin shi a musulunci ana so in za ka Allah aiki ka mai a cikin naka kaga zo cikin hanyar mutane cikin kan mutunci mutane ka zo ka ce za ka yi masallaci a ka yi naka ka yi a cikin haƙƙinka shi ne gaskiya don hanya haƙƙin kowa da kowa ne da abin zai kawo inda akwai an tsare a matsayin hanya a ciwur a sa mata cikin kumci bai dacewa ka zo ka shiga haƙƙin hanya ka tsare hanya tunda abu ne na na kowa da kowa kenan akan haka mutum zai masallaci ya yi a cikin nashi a cikin wanda naka ne a ne kamata ka yi masallaci gaskiya ne ka zo ka shiga a kullum na rigima ta magana in haka kuma aka bar kowa yan hanya hanya abin ya ta kumci kowa abin da gama kan hanya ya tsaya ya matsayi shiga haƙƙin mutane kira a takaice in dai za ka shiga haƙƙin mutane yan wucewa bai dace ka zo ka yi wani abu ko tsare shago ne ko masallacin ne ka tsare hanyar mutane ka hana su wucewa alhali haƙƙin kowa da kowa ne hanya sai cewa an salim عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع عرضين أتمنى إمام البخاري يروتو هكا ابن ماجه abin da ke wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana akhadha min al-ard shay'an duk wanda ya amshi wani abu daga cikin ƙasa gona ko garka ko kare in wanda abu da ke na kare na wanzu mutum ya sani sarai zai samu kare na wani na ɗarmin gindin masu badawa don ɗarmin gindin wannan sama ka je ka amshe kayan mutum bayan an sai mai da shekaru a je a yi dabara ka ce aka yi baka sani da gangam a yi ta rikici haka kai ga wurin shari'a kudin shari'a zamani iyayewa a sa ta hujja kudin a ba gaskiya kaka ce ka ci banza ba ka ci banza wannan gobe kiyama kana da wani ana magana ɗani guda gobe kiyama za a ɗauko a loda maka haka yan uwa ɓangaren gona ne ɓangaren kare ne kaka kuskura ka shiga haƙƙin wani ka amshe abin da ba naka ba da wani ɗarmin gindi ko da ƙarin iko na wani abu daban dai to idan ka ɗauka ka ci haƙƙin mutum na nafci daidai ɗani guda gobe kiyama wannan wurin da ka ci har zuwa ƙasa ta bakwai to ina ga katsan metar ina ga sankisan metar sisan metar milimetar na mutum ka danne ka hana shi ka ci haƙe shi to gobe kiyama in to wannan wurin karan har zuwa ƙasa ta bakwai za a gobe kiyama Allah zai ɗora ma shi ka zo hilin kiyama a loda da shi shi ne nan ya ce duk wanda ya ce wani kyau abu da ƙasa na mutum ba da haƙi ba ku sifa zihi yau kiyama za a yi ƙasa gobe kiyama za a yi ƙasa da shi har zuwa sabai ardin har zuwa ƙasa ta bakwai kuma a maka lodin shi ka taso da shi kaga akwai tashin hankali da haka gaskiyar magana irin yadda yan uwa a yau mutane suke mai da rikicin gona mutum za shi shi iya gani dai ba ya rashi gado zai rantsuwa ta ƙarya ya yaudara ya rantsuwa ta ƙarya ya rantsu da Allah akan ƙarya akan Qur'ani akan menene washi kurin iya bakin cikin barin wannan abun ko ya san babu shaida ta wanda ya bashi kuma ya imani bashi akai a banza ka ɗaura kanka ya wani ka ci gonan mutane dan wanda ana magana dani guda gobe kiyama ka ɗauko ka ci za a ma haka ta bakwai ina ga magana gona guda na ga magana kare na magana karurruka na mutane ka amshe musu ka ci kayansu ba ka haƙi ba ya ci da haka yana yanwa mutum ya hankali da shiga haƙƙin da ba nashi ba gobe kiyama Allah zai luma lodinsu gaba ɗaya sai ruwa ya ta gaba ya ce wa man gasa ba aradan فغرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لإرق ظالم حق رواية إمام الترمذي هكا إمام البيهقي سروته yace man gasab ardan man gasab ardan duk wanda ya kwaci wani ƙasa mace gona ko garka fa garasa he kai da shi a ciki gonan mutane ko garkan mutane au bana fiya ko kai wani gini a cikin wannan garka ko gona ulzima bi qali al gharas za a dora maka dole sai ka cire wannan da shi naka da ka dasa da binene mangwara ne menene wari bil bida a hili ne ko kare da mutane ka zo ka kai dan hara idan aka zama to kwace ne kai ba naka bane to in gidigin da kai a sa ka rushe me yasa لقول دون فضل أنه صلى الله عليه وسلم يأتي لقول صلى الله عليه وسلم ليس لإرك ظالم حق جيجيا تا ظالمي باتا دا حقين كل معنى دا شينا الظالمي دا أبن دي دسا بيدا وانا حقي دا زا كرما كل يوم با بقاتا كون هدا زي maganar da shi yanzu kenan an san da shi daban ne da maganar gona irin zara kenan in ice nawa ya dasa in gini nawa ya yi mai wannan wuri da aka bashi haƙƙin shi ya dama ce a rushe ba a bukata ya ce wa in kana zara'aha aka da nafaƙatahu wa zar'ilil malik in kuma shibkata da yayi shibkata ne irin na hatsi ko dawa zar'u ne aka da nafaƙatahu sai abin ya tambaya nawa ya kashe ya wannan noma ya yi shibka ya noma yanzu an gano kayan mutane ne ya ci to sai a biya shi abin da ya kashe ne wajen aikin gonar da yi wa zar'ul malik shi shibga da take ciki ta mai gona ce magana kenan kan haka ya kawo ruwaya wadda imam tirmidhi aka ibn majah suka rawaito arafi bin khadij anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'a fi ardi qaumin bighayri idhnihim فليس له من الزرع شيء walahu nafaqatu rafi bin khadija ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'a fi ardi qaum dun wanda yayi shibka a cikin kasalin a wata mana a wata gona ko mu ce garka ta wasu mutane da ghair idnin ba uzunin su ba ya zo a zaman tashi sai bayan an dasa an yi komi yawa ha'in yi ma maimai an kare aka gano ɗan damfara ne ya zo ya yi noma wurin da ba nashi ba falisar luminar zar she'un wannan shibka ba tashi ba ce don ya zo shi ya gyara shi ya noma ya yi komi sa taki ya komi wannan shibka bai mallakata ba tashi ba ce tunda wurin mutane ne ya zo ya aikata amma musulunci bai san shiga haƙƙin kowa sai aka ce walahu nafaqatu abinda ya kashe a wannan gona tun daga shibka zuwa noma zuwa maimai duk abin da ya na wahala sai a biya shi a biya shi wannan abin da ya samu nan an wa yakan yi misali ma a ce gabin da kashe mai gona ba shi duk da haka wannan gona ta mai ita ce he dai in aka bar shi shi da gyara mai gona daga baya iya abin da samu a cikin ma gyara shi mai gona abin da ya samu na noma da ya ya samu ya biya ya biya kai da ka zo ka noma shi dai za a ɗora ra'ayi lissahi jika kaza ya kashe a gonar shi kai mai gona ko mai garka sai ka maida mishi wannan kuɗin shi kenan shi ne haƙe shi amma kenan riba a wani wannan gona bai mallakata duk da shi ya wahala don a zalimi da magana dama a zalimci ne yaudara ce yan uwa wannan shi ne ƙarshen baban wannan na magana kwace illa dai kurin mun ji haɗarin kwace ko yaudara ta gona ko garka dai ƙasa ta wani ka yi hankalin cin haƙƙin mutane don in magaci anan duniya gobe kiyama za ka yi nadama tabbas an wani shine karshen karatunmu muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidai kuma kurakurai Allah ya gafarta mana kurakurai da muka yi a cikin karatun kuma ladan ya ba mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته